بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داو ترمي نبيو أتكين درس سمودة لتاف الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع لقى مجلس أبو بكر ابن أبي شيبة رحمة الله عليه أنا واتو northwest Uh, layout cikin birnin Kano wannan zai zama darasi na ashirin kenan insha Allah wannan safiya ko ranar wato Lahadi 21 ga watan Zulhijja 1447 daidai da bakwai ga watan June 2026 uh, muna bin al-Imamu uh, al-Hafiz Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alaihi inda yake mana karatuttuka a cikin hukunce-hukunce da ladubban Uh, alaisti'izan neman izinin shiga wurin malami ko sauraron karatunsa ko shiga gidansa ya ce faslun uh, fadlu ifsha'is salam wal qadrul mustahabbu min raf'is sauti bihi falalar yada sallama falalar yawaita sallama a cikin mutane da kuma daidai iya ina ne ya kamata wani irin ɗaga murya ya kamata ka yi da sallama قال حدثنا علي بن القاسم الشاهد حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا أحمد بن عبد الجبار الأطاردي حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال سيدنا علي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزع الله يتي إن في الجنة غرفا للي أتكين الجنة أكوي وسطاكنا يرى بطونها من ورائها ana ganin cikinsu daga bayansu, wa zuhuruha min butuniha, ana ganin kuma bayan daga ciki. Wato ɗakuna ne na gilashi transparent na ‘yan gayu, waɗanda za a baiwa ‘yan aljanna, waɗanda saboda nagartarsu ɗakuna ne waɗanda ana ganin ciki ana ganin waje. Faƙala a Arabiyun sai wani mutum ya ce, Liman hiya ya Rasulallah, ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suwaye waɗanda suka cancanci waɗannan ɗakunan ranar alkiyama sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce hiya liman tsayyabal kalam wanda yake magana mai daɗi yake faɗan magana da bai cutar da mutane bai aibata su bai musu sharri bai zagin su bai musu ƙage bai faɗan alfasha bai yin zage-zage a gado na basa cikin tsayibul kalam tsayibul kalam shine ambatan Allah karanta alƙur'ani faɗan gaskiya, yi wa mutane nasiha, gaya musu abin da zai sanya musu zuciya sanda suke cikin wata musiba, da duk abin da a cikin shi babu ɗaukan alhakin wani, banda gulma, banda annamimanci, banda zage-zage ko hantara ko ƙarya ko ƙage ko yarfe, abubuwan da mutane da suke ganin nakiya ce mai zaƙi da kowa yake hawa ya ci. Mutane har ma ba wai kawai su zagi wani ba har su yaɗa zagin kowa ya ji. wani ma ya hau kan social media ya zazzagi wanda yake ganin ba sa jituwa da shi ko wanda aka aiko shi ya zo ya zaga da sunan sojan baka ko data boy ko waye duk wannan sun yi wa kansa asara irin wannan falalan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace hiya liman tayyibal kalam wa afsha salam wanda ya yada sallama assalam anan kure da ma'anan shi lafazin sallama da din da yaje ya sallama ko kuma da ma'anar take wara a zalik wato yaɗa aminci a cikin mutane bai bai zo da wani abu da zai tsoratar da wani ko ya firgita shi ko ya sanya wani cikin tsoro ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa salla bil layl wanda kuma yake salla da daddare wan nasu niyam a lokacin da mutane suke bacci sanda da mutane suke jin daɗin bacci ƙarshen dare ɗin nan shi kuma ya tashi ta salla yana kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki waɗannan duka ayyuka ne masu kyau masu falala wanda kuma wanda duk ya kiyaye sai samu wannan daraja din ya kiyaye zance mai kyau wa qululin nasi husna ya zama mai mai yada aminci cikin mutane kan ya yada fitina ko barna ko ya zama sanadiyar lalata al'umma ya dinga yada sallama akwai wanda da zaran an ganshi a waje to sai hankali ya tashi kaga wannan bai cikin masu yada aminci yanzu da muke wannan da wanda zai shigo da makami hankalin mu tashi zai ana ganin shi anan da makami dole hankali da shi wani bai cikin yada aminci annabi ya hana shiga cikin mutane da makami a masallatai ko kasuwanni ko inda mutane suke haramun ne kawai ka zo ka zo da makami ka aji sanda ko wuka ko takobi balantana ko bindiga irin yadda za ga jami'an tsaron nan suna kawai sai mutum shigo masallaci da bindiga kawai ya aji a gaban mutane wai shi mofol ne ai da sai ciki ciki motar sa kawai aji ko kuma ya bari mutane sun gama sallah ya zo ya tashi daban saboda ana sallah nan mutane suna kallon bindigan nan ne hankalin su na kanta sai su ga wannan to me me ma'anar shi haka za ga suna yi idan kana yawan tafiye tafiye watakila rashin sani ne sakan nan sallar dare tana daga cikin manyan ibadoji da duk wanda Allah ya sahale mishi to Allah ya sahale mishi hanyoyi waɗanda zai fita daga cikin damuwa da yawa lokaci ne dai na ganawa da Allah lokaci ne na samun biyan bukatu da amsa addu'a sannan kuma yana daga cikin abin da ke sanya zuciya ta shiga cikin natsuwa kaga duk bala'in da ake ciki a cikin Najeriya na ba zai dame ka ba ka saba sallar dare ka duba irin yaban da Allah ya ma sallar dare ce ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun me Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum ba wani wanda ya sa abin da Allah ya boye musu min qurrati a'yun na abin jin dadin sanyin ido amma wahala ne da ita sallar dare shedan da ta ce maka amma maka lailun tsawiyin ci gaba da baccinka kazan shedan babu shedani kamar sa abin da kake so ka tuna sai ya mantar da kai abin da kake so ka manta sai ya tuna maka shi idan ka zo za ka yi kana so ka tuna karatu sai ya mantar da kai ko ya mantar da kai wani karatu ko wani abin kirki da ya kamata ka aikata in ka zo kana sallah kuma sai ya dinga tuna maka abin banza uzkur kaza wa kaza uzkur kaza wa kaza kana idarwa kamar da yake cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ya tuna maka cewa ana fajiranka sai ga ko tasbihi mutum bai iya yi tasbihi da addu'a galibin mu yanzu ba ma iya yi ana idar da sallah ko kafin minti uku ka nemi kowa ka rasa ko sallar juma'a ce ba yau ko abin da ya kamata mutane su zauna su yi tasbihi su yi azkar waɗanda aka ruwaito din nan sannan su yi addu'o'i sannan su yi nafilfili yanda magabata suke amma za ka kowa cikin gaggawa minti uku ya yi yawa yanzu duk girman masallaci za ka nemi mutane ka rasa in ba 'yan kwamiti da sauran waɗanda ya zama musu dole ba ko kuma wanda ya nemi takalmin shi ya rasa dole ɗaya yana duba Allah ya kyauta to a shahid dai anan shine wa afshas salama ana san din da kaje ka yada ambata aminci wani hadisi ne sahihi tabbatacce yana cikin sunan tirmidhi da littafin kitabut tahajjud na ibnu abi dunya da zawa'idul musnad na abdullahi dan gida imam ahmad ibn hanbal da littafin qiyamul layli na ibn al-jawzi da makarimul akhlaq na na al-ajuri da wasu wurare daban-daban hadisi ne tabbatacce akwai ma wasu riwayoyi da suka zo daga wasu sahabbai waɗanda ba wannan ba masu ma'anarsa kaman riwayar buraida da jabiru da abdullahi dan abbas da sauransu wallahu alam Na'am. Eh. Kamar yaya? Eh. Kai a gurinka kana ganin ba falala ba ce? Ko yanzu in kaje inda birni ya kai birni haka ake yin gidaje. a duniyan nan ma yanzu haka ma da muke magana an kaje irin manyan garuruwa da birane haka ake yin su da yake ce musu side view haka ake yin su za a ji mutane za su je bakin kaman teku ko wani waje haka su gidaje na gilashi suna ganin waje waje tana ganin su suna jin suna ganin hasken rana suna ganin da abin da ke faruwa yanzu a duniya ma mutane suna yin wannan balantana kuma a lahira tun da ka ji a ya toilet ma wanda yake irin haka sai ka akwai zaka yi zaka yi dimin sai ya rufe kwarai kuwa ai yanzu ma haka yake ai an wuce irin wannan yayin da ake gidaje kamar kaburbura ba a san me ake ciki ba wataƙila saboda mu anan mu saba bane sai na saba da yake so ya ce ya san dai aljanna ce to amma kuma kai a ra'ayin kana ganin bai maka ba ko to aljanna ai daman ta ra'ayi ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam me yace ƙur'ani ne mako walakun fiha yawa mutalazul ayin idan kai a irin ƙauyancinka ba ka san irin wannan gidan shikenan sai a ce to a canza ma baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin akwai wasu ƴan aljanna waɗanda za su je su roki Allah ce su suna son su yi noma sun saba da noma sun saba da aikin wahala a duniyar nan su je gun Allah su kai korafi cewa su noma suke so su Allah ya ce yanzu ku duk ni'imanan ta aljanna bar sheku ce wallahi mu dai muna so mu tuna yadda muke a duniya a taimaka mana ya Allah shikenan Allah ya ce to shikenan ku je ku samu fagage ku share sai je su samu fagen noma su share su yi sharar gona su yi komai Allah ya musu ruwan sama su yi shuka su yi noma don dai Allah ya cika musu jin daɗin su ruwa ya ce tabbatacciya tana cikin abin nan musadarak na hakim saboda haka in kana son ka sha wala aljanna za ba ka sha idan kai take maka daɗi sakon da ya saba bai son hutu eh akwai mutumin da bai son hutu yana ganin in ya huta kamar an cuce shi eh yanzu irin yadda masu kuɗi a garin nan za ka ga mutum da kuɗi amma kai ka dinga tausayin shi kana talaka ka ga wannan abin tausayi ne za ka ga mutum da kuɗi da zai iya siye anguwa amma yana ba kan shi wahala bai iya ci bai iya mora bai bari kowa ya ci duk ya shiga cikin damuwa kaga abin tausayi ne wannan to in ya zama na shi amma a ra'ayin shi wannan abin shi yake so ko aljanna sai abin shi ya ci gaba da wannan wahala abu da mai kasuwa ya ci gaba da sai da kayan sun gashi da ya saba ya bude supermarket ko ya bude kaso sai da kayan waya ko kaso sai da tayoyi da kayan gini ya ta wahala ya ta fama da kwastomomi tun da aka yi kisu eh yawon tun da ba ya sha'ura ɗin kenan ko abinda kawai babu shine alfasha alfasha ce babu Allah ya kyauta قال حدثنا أبو حدثنا أبو عمر عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الله ابن مهدي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن يحيى ابن عياش القطان حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح الزعفراني حدثنا عفان عفان ابن مسلم كنا حدثنا حماد ابن سلمة ابن دينار كنا عن ثابت ابن أسلم كنا عن ابن أبي ليلى عن المقدادي المقداد ابن معدي كريم صحابة الله صلى الله عليه وسلم Fala ya ce, Waja annabi sallallahu Alaihi sallama fa sallama tasliman yusmi'ul yaqzana wala yuqidhun na'ima. Wannan hadisin ya yanke shi ne dogon hadisi ne yana cikin sunan Nasa'i al-Kubra. Abinda ya faru ko da ki bar makanta ɗaya riwaya kafin mu ji kissa. Qala haddathana Abu Nu'aym al-Hafiz. Dama Abu Nu'aym mai hilya yana cikin malaman khatibu ko mun yi fada a baya wanda aka bashi takarda aka ce ya je ya kai mishi ya koyi karatu a gunsa abu na aimi mai hilatul auliya sai ce akhbarana abdullahi ibn ja'far ibn ahmad ibn fari haddathana isma'il ibn abdullahi ibn mas'ud al-abadi haddathana sa'id ibn sulaiman haddathana sulaiman ibn al-mughira an thabit an abdurrahman ibn abi layla an al-miqdad daga miqdad ah قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما لا ينبه النائم ولا يسمع ويسمع اليقظان nabi yana yin sallama da ba zai tada mai bacci ba amma wanda idan shi yake ido biyu zai ji shine batu akan qadrus salam qadrul mustahab to wannan kissa tana nan a cikin sayyid muslim ma kissa asalinta ah abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wasu mutane da ake ce ma'ahalus suffa su ne su miƙidad da su miƙidad su sai na ali kafin ya aure da makamantansu wanda ba su da gida a masallaci kawai suke kwana mutane suna ba su aje musu abinci wani ya aje dabino wani ya aje madara da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani wasu mutane da suke kawo mishi nono in yazo yakan sha sai ya rage musu saboda su samu albarka to wata rana sai tafi sulhu a can wata anguwa sai ya dare kai miqdad ga nono yana so ya sha kuma annabi bai zo ya sha ba shedan da muke labari sai ya zuga shi shi ba da labari kan shi shedan ya zuga shi ya ce mashi ayo tunda annabi yayi dare waye sanar shi kama can inda ya je halama a mishi wata walima ta musamman a koshi zai dawo wannan nonon kawai tunda koyi bacci kawai ka shanye rabon ka ne kawai bai yi sakon tunani ba sai ya dauka kawai sai ya shanye yace ina shanyawa kuma sai hankali na tashi shedan in ya rabu da shi sai ya fara tana aiko na yi wauta na shanye nonon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bai sha ya zanyi shine bai kasa bacci har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya shigo masallacin to shine ya ji wannan sallama annabi ya sallama duk wanda suka yi bacci ba su ji ba amma shi tunda yana farke ya ji annabi ya sallama sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ragaya inda aka aje wannan ƙwaryar nono sai ya daga sai ya ji ta empty kawai sai sai ya adda ya ce at'amallahu man at'amani wa asqa man saqani shi duk wanda ya shayar da ni Allah ya shayar da shi wanda ya ci da ni Allah ya ci da shi ya wuce kawai shiga cikin gida to shine miqdadu hankalin shi ya tashi sai ya miki ya ɗauki ƙwaryar nan ya tafi a wani garken awaki na sadaka ya tafi ya dinga taɓa hantsotsinsu yana taɓawa yana taɓawa sai dai samu take da nono a cikinta ya tatsa ya tatsa sannan ya dawo ya sallama gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dogo manzo Allah ne da daddare ne yace ƙwarai kuwa ina son ga annabi da daren nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shifto ya ce miki dadu lafiya ya ce annabi na kawo maka ne ce me kawo ya ce nono ne sai da annabi ya sha sannan ya ce to yanzu ne hankali na ya kwanta na shiga cikin waccan addu'a taka at'amallahu man at'amani wa asqa man sakani so a shahidi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar sun yi bacci sai ya musu sallama ƙasa ƙasa to ba a so in ka zo sallama kai yadda zaka cutar da mutane a kai misali da ƙarfi sosai wanda mutumin da ya riga ya bacci zaka zaka tsinke masa baccinsa wani daga nan yana ya samun matsala kan shi ya tsara ko ya kasa bacci ko ya ji haushinka ko ya fara gaba da kai wani lokaci ko matar gidan ce ma ko matar ka ce ka zo kai mata irin wannan musamman mace wadda take dama tana jin haushi kayi dare ko ta da wani karamin cikin ta da irin suna irin wannan da ake ce mishi morning sickness ko ta ko dama tana da wani ragowa haushinka da take ji to shikenan sai wannan sai ya bude kofar fitina in kuma ka zo baka sallama ce kaman ka shigo ɗakin kafirai Allah karba mu da jahilai wanda ba sa sallama shi za gani a status gobe da sai shi za gani a status ɗinta in ka gani ka kai comment kai ka ba gani ba kawai ka wuce zai wuce in kai comment sai magana ta ta yawa na fata mun gani da haka ana ana so kai sallama gurgudan bukata wanda wanda yake farke zai ji ka wanda baya farke kuma ba ba zai ji ka ba al-istizanu bil farisiya halascin neman izini ko yin gaisuwa da yaren farisiya a lokacin saboda shine yare da ake cakuɗe ɗaya da shi da larabci yaren mutanen farisa in aka ce farisa ba iran kaɗai ce a yanzu farisa ba kuskure ne a ce iran ce kaɗai farisa iran wani sashe ne na farisa da iran da afghanistan da wasu ƙasashe a wannan yankin duk suna cikin daular farisa da haka ba Iran bace kadai Farisa amma dai yaran shine yaran su din Persia kuma har yanzu yare ne da ake magana da shi kuma da al'umma da suke rayuwa da yaran so ah zaka kiyasin yaran Farisa akan sauran yarurruka duk yarurruka na Allah ne Allah ya yi su kamar yadda muka sani li ta'arafu dan a iya bambance juna ne dan a iya fahimtar juna a bambance ba wai dan wani abu ko dan kabilanci ko don wani rikici ba. So idan muna rayuwa da wani yare daban, babu laifi idan mun yi gaisuwa da shi, da mun nemi izini da shi ba dole ba ne sai mun yi larabci. Shi ne ma'anar wannan sakin layi ko babi. Ƙala akhbarana alƙadi abu ya'ala abul ala ilwasiti haddasana Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasani abul khair haddasana abul khairi Ahmad ibn Muhammad haddasana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari kenan أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن العلاء علي بن العلاء الخزائي ابن هزار yana cewa maqbul wato in yace maqbul kamar yadda muka sani shine wato inda al-mutaba'a wa illa falayyin al-hadith an abi abdul malik wannan abu abdul malik majhuli ne ba a san shi ba maula ummi miskin binti asim ibn umar ibn al-khattab yar gidan asim dan gidan sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda kala yace arsalatni maulati uwar daki na ita wannan ummu miskin din ta aika ni ila abi huraira zuwa ga sayyidina abu huraira fajja amma ita ce ta tare da ni da muka zo falamma qama bil babi da ya tsaya a bakin kofa bakala sai ya ce andrayim andrayim faqalat andirun wato kamar in shigo ita ce ka shigo aga gaisuwa ce da wani yare to dama yarurruka idan suka kusanta juna al'umma suna rayuwa da su babu mamaki idan kaga sun cakuɗe da junansu wato kaga misali a nan Najeriya ko a nan ƙasashen mutane suna magana da Hausa Hausawa ne ko Nufawa ko Fulani ko Kanuri kuma suna yi suna cakuɗawa da Ingilishi ko da Larabci ko suna cakuɗa Fulatanci da Hausa wannan abu ne na ɗabi'a saboda yarurruka yarurrukan sun kusanci juna to babu mamaki dan kaga suna yi ma junansu abinda ake ce ma code switching ko code mixing wannan riwayar riwaya ce da ifiya saboda abin da aka ambata tana cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari قال حدثنا الحافظ ابو نعيم الحافظ حدثنا سليمان ابن احمد الطبراني الامام الطبراني من لتفي su ma'ajim thalasa حدثنا احمد ابن رشدين احمد ابن رشدين shi ma majhuli ne ba a san shi ba kuma shi kuma yace daga okay da'ifi ma afwan قال سميت احمد بن صالح يقول كان الدراوردي الدراوردي شيني مالن عبد العزيز ابن محمد المدني ya rasu 187 sa'an imam malik ne a wajen koyon karatu za ga cikin ɗaliban shi akwai su shu'uba da su sufyan thauri da su isaka dan rawiya da mutane da ya babban malami ne da dade yana karantawa shine kana darawar di min ali asfahan darawar di da garin su asfa ba asfahani wato mutumin asfahan tana cikin iran a yanzu nazala madinata ya zo madina da yake a tarihance iyayen shi ne suka zo madina a madina ma aka haife shi wa kana yaqulu lirrajuli idza arada an yadkhula in yana so ya ce ka shigo sai ya ce and round da yaron su kenan falaqabahu al madina bid darawardi shine suke mishi suke ce mishi ad darawardi wato mai yawan faɗin andron yana yawan faɗin wannan kalmar sai ta bi shi dama malamai yawanci aka musu lakabi wasu da abin da suke yawan faɗi a makarantarsu ce ka ji wani ce sunan shi malam ya salam ko wani sunan shi ko malam ainihin ko wani abu makamanci haka ɗalibai ne da shigantaka in kai kana faɗa wata kalma ko kana yau maimaita ta sai a dinga sai a dinga fada mamma da wani malami a Zariya yana nan da ran shi ana ce mishi mai bala'i haka ake ce mishi malam audu babban malamin fiqhu ne Allah ya kara mai lafiya malamin fiqhu ne na malikiya sosai ya kware a fiqhun malikiya amma wallahi haka ake ce mishi malam audu mai bala'i saboda yana da masifa yana da irin malami ne mara hakuri to shine kawai sai da suke ce mishi mai bala'i ko kuma wani dattijan malami da ya rasu babanmu ne shi kuma ana ce mishi malam dan kotalwa saboda in zai zagi yaro a makaranta ya ce dan kotalwa to kawai sai abu ya bi shi kaga mutane duk ba su da ba su da kawaicin a ce malamai ba za a dinga gaya musu magana mara daɗi ba kuma ko dan adam yana da wata kalma ko wani abu da yake yi sai kaga an abin nan to shine shi ma suke ce mishi haka eh ga malam Dr. Ahmad Marigayi ko malam Kala Haddasana Allah ya gafarta mai malam ya ce idan sta'azana ɗalibu fa umira bilinti zari aina ya idan ka nemi izini za ka shiga wajen malam sai aka ce ka jira sai ka nemi wuri ka jira karka ce bari ka je ka dawo irin wannan gajan haƙurin da ɗalibai suke da shi yanzu wani ma in ya kira ka a waya baka ɗauka ba shi kenan kawai sai je ya postin ya ce ai duk malamai ma 'yan wulaƙanci ne kuma shi ke ma abin wajen ka ba amma zai zuwa kasuwa ya wuni yana jira zai iya zuwa neman aure ya shekara uku ma yana jira ba a bashi ba kuma ya haƙuri amma ilimi ne ba zai iya jira ba wannan duka rudin shaidan ne jama'a ilimi abu ne mai albarka abubuwa kuma duk abubuwan da suke da albarka ana samun su ne ta hanyar ladabi da lumana ba a samun shi ta hanyar ganganci da garaje dole sai ka bi na gaba da kai ka yi ladabi ka ka kwantar da kai sannan sai Allah sai baka naka nasiba mun karanta a bayan irin yanda Abdullahi dan Abbas ko yake zuwa gidan Zaid dan Sabit ya zauna har rana ta iso shi har yayin bacci har kura ta shiga kunnensa sai da hantsi malamin ya fito ya ganshi ya ta salati yana yana tasbihi cewa me yasa baka sa an kira ni ba yace a ai an ce mu dinga girman malaman mu kuma shi ahlul baiti ne dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan sahabi ne kawai bai kai darajar sahabi ahlul baiti ba sahabi ne shi kaga shi falalar shi daya amma yana da ilimi da haka wannan sahabi ahlul baiti yana girmama ilimin da Allah ya ba ma wancan da haka shi ma ya zama mai ilimin da an ma fi jin labarin shi akan wancan yanzu ana maganar ilimin cikin sahabbai kafin a ambaci zai dan sabit so nawa zaka ji ambaci ibn abbas amma ko malamin shi to bai mushi wulakanci to jama'a mu guji wulakanta malamai da masu ilimi ku guji wannan abin wannan abin da zama ruwan dare a cikin mutane wulakantar da mutuncin masu mutunci ba zai taba haifar mana da mai ido ba Allah ya kyauta قال حدثنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث kenan wannan wanda akwai maganganu a kansa zaka ga Bukhari yana riwaya daga gare shi tunda malami ne mai karatu da yawa amma a cikin sahih Bukhari to Bukhari baya karbo riwaya daga Ahmad ibn Salih in banda a wasu wurare da ake takaddama shine ko ba shi ba ya ce kawai Abdullahi bai faɗi kowaye ba ana takaddama akan waɗannan ƴan wuraren qala haddathani abu shuraihin abdurrahman annahu sami'a wahib ibn abdullah al-mu'afiri yaqulu haddathani abdurrahman ibn muawiyah ibn khadij an abihi qala qadimtu ala umar ibn al-khattab fasta'adhantu alayhi faqalu li makanak nazo gun umar dan khattab na nemi izini sai aka ce makanak tsaya nan inda kake ka jira hatta ya kharuja ilaika har sai ya fito ce faqa'attu qariban min babihi fa kharaja ilayya sai na zauna kusa da kofar gidansa har ya fito wato zaka nemi wuri ka zauna ka jira ko an tanaji wurin jira waiting room kenan ko sai ka jira anan har ya fito kar ka ce to ni na tafi ban da lokaci ko ina da wani uzuri ko kuma ka ce sai ka shiga cikin gidan ai ya san da zuwa na a sai ka jira har ya fito din shi ma jiran yana cikin ilimi akwai wani malamin wanda shi daga cikin al'adar shi idan ba zai yi karatu ba to zai gaya wa kowa baya faɗan uzuri za a zo a yi sallar magariba a zauna a masallaci a jira har a isha ba za a gan shi ba kuma wanda ya sai kira shi lokacin ma babu waya ma sosai in aka zo wata nan ya ji ana korafi ce to ai shi kan shi jiran yana cikin ladabin ilimi ka iya jira din malamin baya nan yana cikin ladabin ilimi kuma haka muke yi a boko idan akwai lacca awa biyu yanzu ba haka za a zo a zauna a ita jira ba malamin ya ƙi zuwa ya ƙi faɗan komai a ƙi samun shi a waya kuma ana jin tsoron a gudu ya zo daga baya ya rashin imani ya zo ya ce test ko attendance ko wani abu makamanta haka da haka haka ake haƙura a zauna a zauna har awa biyu ko lakcan boko to haka ya kamata a jira malamin addini shi ma intihawul isti'izan ila thalathin walinsirafu ba'daha liman lam yu'dhal lahu idan ka nemi izini kafa uku to ya isa haka hakan ka kira waya daya biyu uku to ya isa ka zo a ga miskal wajen 50 sai dauka to gobara ake ko wani hadari ne faru ko an yi mutuwa ne asa wani ya fara kiran lamba sai ya karar da batir to idan ka nemi izini a wani gida ko wani wuri daya biyu uku ba amsa maka ba to a sunna ya isa ka sai ka juya ka tafi walinsirafu ba'daha لمن لم يؤذن له قال حدثنا الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا محمد بن عمرو البختري آه الرزاز قال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال استأذن أبو موسى على عمر بن الخطاب وسرى أبو موسى al'ash'ari ya je gidan sayyidina Umar Umar na khalifa ya nemi izini har kafa uku ya sallama kafa uku falam yi uzalla ba amsa ba ba a ce shigo ba fansarafa sai juya ya dawo sai Umar ya fito kuma bayan nan fa arsala ilaihi Umar fada'u sai Umar ya ce aje a dawo da shi Umar ya kalli abin kamar a matsayin reni ne a farko fa qala ma sha'anuk sai me ya faru raja'ata me yasa ka juya qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ai naji annabi yana cewa man ista'adana salasan falam yu'dhan lah falyarji annabi ne yace wanda duk ya nemi izini so uku ba amsa mishi ba to ya koma fa qala umar umar yace da ta'atiyanni ala hadha ya'ani bi bayyinatin aw la af'alanna ce kai abu musa wannan karatun na yi instagramin shi lalle ana buƙatar ka kawo shida in ba haka ba sai na yi maganinka sai na sassaɓa maka fa'ata majalisa ƙaumi a musal ashari sai tafi majalisar angosu suna zaune ya tare da sahabbai suna zaune fanasha da hun billahi ya gama su da Allah ya ce don Allah wane ne zai je ya ba da shaida cewa ya ji wannan hadisin shi ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id mai riwaya yake cewa kuntu asgharal qaumi ni ne dan karami a cikin su sai na ce musu sai na ce to ni abin ni ma na isa ni dan karamin kuma na taba jin wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bari in je in bada shaida fa shahida lahu bidhalika fa khalla anhu yaje ba da shaida akan haka sannan Umar ya kyale shi a cikin riwaya cikakkiya Umar yake cewa nayi mamaki yanda ban taba jin wannan karatun ba lalle kasuwa ta shagaltar da ni daga majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihun kasuwa ya shagaltar da ni haka wannan karatun ban sani ba har kuma wani cikin mutane ko dai shi Abu Sa'id din ko wani yayi ma Umar nasiha yace ka ji tsoron Allah Umar kakka zama bala'i akan sahabbai da zaran mutum ya faɗa hadisin da baka sani ba ka kama ka kama cewa za ka yi kaza za ka yi kaza yace ni ba zan zama bala'i akan sahabbai ba amma dai in na ji abin da ban sani ba zan nemi tabbas babu laifi kuma wannan wasu daga cikin masu wanda fi qulubihim marad suna amfani da irin waɗannan hadisan suna cewa ai ga Umar ma bai yadda da hadisai ba to muƙaddara ma bai yadda ba a karan farko da aka mai hujja ba ya yadda ba shikenan ai ku kuma yanzu ko an kawo muku hujjan ba ku yadda shi Umar da ya ji bai yadda ba idan ka ji abu baka yadda ba sai aka ce ma yana cikin sahih bukhari to sai ka yadda idan kai musulmi ne na kwarai kamar yadda Umar da ya ji bai yadda ba farko da aka kawo wani sahabi ya shaida sai yadda kaga ba iri ɗaya ne da nasu na Umar ba qala haddathana wani hadisi ne tabbatacce yan uwa yana yana cikin littafin Bukhari da Muslim da wasu su cikin kitabul istidlal قال حدثنا ابو سعيد محمد ابن موسى السيرفي حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب العصم حدثنا ابو ابو الحسن عبد الملك ابن عبد الحميد الرقي حدثنا روح ابن عباده حدثنا اشعث بن محمد بن ابي العلانيه قال استاذنت على ابي سعيد الخدري ثلاثا na nemi izini a gon abu sa'idin har ƙafa uku, sun majalastu alal babi, sannan na zauna ina jira a bakin ƙofa, fakar jitil jariyatu, sannan sai wata wato baiwa ko wata mace budurwa ta fito, fa'azinat sai ta ce in shigo faƙultu in nista azantu salasan falam yi uzalli na nemi izini har ƙafa uku ba amsa ba, faƙala sai ce lozitta da ka ƙara akan uku lam na azallaka da ba za mu ce ka shigo ba ba a so neman izinin ka wuce uku dan zai zama akwai wato takurawa ko matsi ga mutane wannan isnadi ne sahihi al-imamu Abu Dawud ya fitar da wata riwaya kwatankwacin sa wadda mutane da ke cikin fiqat ne su Muhammad ibn Sirin su Abul Alaniya wanda sunan shi Muslim al-Mar'i duka fiqat ne وحدثنا محمد بن عبيد ابن عبيد الله الحنائي قال حدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابن سنين الختلي حدثنا سلم بن حماد بن عيسى بن عطاء السرخسي حدثنا سليم آه مسلم ابو ابو هشيم عفوا ابن ام مغيره عن هشام عن مغيره قال جاء رجل الى ابراهيم النخعي فقال اها هنا ابا عمران وإبراهيم يسمع ثم قال أهاؤنا أبي إمران قال يقول له إبراهيم قل الثالثة ودخل wani ne ya zo watakila ba balarabe ba ne ce kama watakila ba gwari ne ko mai koyan harshe wanda bai kware ba to da ya zo yin sallama ko neman izini sai ya kuskure a hahuna a ba imran kaga wannan kuskure ne a nahu abu imran shine daidai haka ya sake ce a hahuna abi imran shi ne sai shi Ibrahim Nakhai ya ce, shi ne Abu Imran ya ce, Ƙulif Salisa, faɗi na uku, wato ka ce a hahuna Abu Imran wadukul sannan ka shigo, ya mushi gyara cikin nishaɗi, domin duka abin da ya faɗa kuskure ne, a nahau kuskure ne faɗin haka, domin Abu yana daga cikin Asma'ul Khamsa ko Asma'ul Sitta, wanda kuma mahallin shi a nan wajen Rabi raf'a ne, kuma turfa'u bil wawi da haka abu imran ya kamata ya ce wallahu alam babu dukhuli alal muhaddith babun bayani akan yadda ake shiga gun malami bayan an yi sallama an nemi izini to idan ka zo shiga kuma yaya ake yaya ne yadda ake shiga wani irin yanayin shiga yake yace la yajuzu dukhulu ala al-muhaddith min ghairi istidhan baya halarta ka shiga malami ba ma malamin hadisi ba kowane irin malami ne ma kowane mutum da yake cikin kebantacciyar a makwanciyarsa ko mahallinsa ko hirzinsa ba a shiga sai da izini ba man fa'ala zalika umira bil khuruji duk wanda ya haka sai a ce ya fita wanda ya shiga babu izini sai a ce ya fita wa in ista'adha wa an yasta'adhina sai a ce je nemi izini li yakuna ta'diban lahu fil mustaqbal Allah madauki sarki ya hore mu cewa yasta'dhina alladhina ya a'a ba la tadkhulu bi tawrir bitukum ba yasta'dhina alladhina lam yablughu al-hulma minkum walladhina a'a والذين ملكت أيمانكم والذين يبلغ الحمى منكم ثلاث أورات وثلاث أورات lokuta guda uku hatta mutanen cikin gidanka ba a so su shiga wurin mai gida ko matar gida ba tare da mai izini ba min qabl salatul fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatul isha wadannan lokuta ne na musamman da galibi mutane sukan keɓance da kansu ko da iyalansu kuma wataƙila su cire tufafinsu ko su shiga wadda za a iya ganin al'aurarsu ko abin da bai kamata a gani ba to har mutanen gida ba a so suna shiga cikin turaka ko mashurba ko wani waje a irin wannan yanayi to balantana kuma baƙo zai zo kawai ya shigo babu izini saboda haka ko da yara ne kamar da muka ambata da su idan sun shigo waje a koya musu a ce ku fita ku nemi izini ku ce assalamu alaikum sannan ku ce mu shigo don ya shiga cikin ɗabi'arsu su gane ba a shiga irin wannan wuraren sai an nemi izini kama akhbarana abul fati hilal ibn muhammad ibn ja'far al-haffar wa abu bakr muhammad ibn ahmad ibn yusuf al-sayyad wa abu ali al-hasan ibn abi bakr ibn shadhan waɗannan malaman duka guda uku qalu suka ce حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد الأطار حدثنا الحارث بن محمد التميمي حدثنا روح هو ابن عبادة أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن عمرو بن عبيد الله بن صفوان قال أبو بكر أبو بكر وانشن غايتشن محمد بن أحمد بن يوسف يتي هذا في الكتاب haka yake a cikin littafi na Amr dan Ubaidillah wa inna ma huwa Amr ibn Abdullah kuma gani akhbarahu yace anna kalada ibn al-hanbal akhbarahu ya bashi labari anna safwan anna safwan ibn umayya safwan ibn umayya ibn khalaf sahabi ne shi safwan amma baban shi umayya dan khalaf ya daga cikin manyan kafirai makiya musulunci wanda Allah ya maganin su yana cikin waɗanda aka kashe guda 70 din nan a badar za mu yi tunawa shi wannan safwan dan umayya yana da wani aboki kuma cousin din shi shine Amr ibn Wahab al-Jumahi wanda yake mishi lakabi da Shaytanul Jahiliya Hawaril Islam sun taba shirye wata makarkashiya in zamu tuna a tarihi shi Safwan dan Umayya yana da kuɗi sai ya ce wa Amru ina so ka je Madina duk yadda za a yi kaiwa Annabi kisan mummuki ka kashe mun shi in kuma ma an kama ka an kashe ka kakka da mu zan dauki dawainiyar ƴaƴanka da matanka har abada saboda ka yaje irin da wannan manufar shine da ya je kuma bayan ya gama iya kokarin da zai haya shiga majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana kunshe da makami shine annabi ya ce mishi wane ka zo maganar kisa na ne da kuka yi da wane kaza kaza kaza shi kuma ya tabbatar sanda suka yi wannan maganar cikin dare suka fita suka je suka buya a bakin Ka'aba ba wanda ya gansa da suka wannan shawara kuma kuma ta shi bai gaya mawa ba ba wanda ya san cewa shi da da shi da Safwan sun yi wannan shawara saboda haka da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin tafsilin shawarar da suka yi ya tabbatar da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke mishi wahayi nan take musulunta a shekara ta shida kenan amma shi Safwan dan Umayya bai musulunta ba sai bayan fatuhu Makka ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yafe wa kowa shi ya ji tsoro cewa ya tabbata yana da matsaloli da yawa sau da haka ya gudu ya kama hanya zai je bakin ruwa matar shi ce ta neman mishi abin nan aminci da wasu ƴan uwansa a gumman zala sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya musulunta to shine yake ba mu labari cewa ya bashi labari cewa qadima qadima fil fati ya zo lokacin fatu makka sanda zai musulunta wa qala ibn shazan ba'athahu fil fati bi laba'in wa jidayatin wa daghabisa an turo shi bil laba'in allaba shine nono wanda aka yi tatsa da safe a jikin saniya nonon farko ana ana ma ce ma nono da ake ce ma four milk nonon da idan dabba ta haihu ko mace ta haihu na farkon da ake ba yaro wanda ɗan asibiti suke cewa yana da amfani sosai din nan ana ce mashi laba'u maimakon laban to an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan nono a wajidaya da kuma aljidaya shine ‘ya'yan ƙananan bisashe ɗan ƙaramin ɗan akuya ko ɗan tinkiya, jinjiri ɗin, wadda gabis da kuma ba gabis sunan wani nau'i ne na na citta ko alƙisa ƙanana haka wanda ana amfani da su wajen abinci suna amfani da su kamar kamar a matsayin spice da ake sawa abinci jam'i ne na guda ɗayan shi da ake ce ma durbus sai a ce da gabis to ya zo da su wa nabi sallallahu alaihi wasallama bi a'lal wadi nabi yana saman kwazazzaban fa qala qala fa dakhaltu alaihi sai na shiga inda yake walam usallim ban yi sallama ba walam asta'zin ban nemi izini ba fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mishi irji ka koma fa qul ka ce assalamu alaikum kai sallama sannan ka ce a adkhul in shiga ba da ma aslama safwan wannan bayan ya musulunta kenan wannan hadisi yana cikin a sunanta limamu abu dawud da nasa'i a cikin kubra da limamu ahmad ibn hanbal a cikin musnadinsa da limamu bukhari a cikin al'adabul mufrad hadisi ne tabbatacce shekul albani yana cikin wanda suka inganta shi qala amrun wa akhbarani bi hadha al-khabari umayyatu ibn safwan wa lam yaqul sami'tu hu min kalada bai ce sami'tu min kalada in can ba وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المسجد idan mutane da yawa suka zo kofar masallaci wa azina lahum fi dukhuli aka ba su izinin shiga bayan bagi an yuqaddimu asannahum to ya dace su gabatar da babban su wa yudkhiluhu amamahum su shigar da shi a gaban su fa inna zalika huwa sunna wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gabatar da manya gabatar da masu hankali da masu shekaru da gaskiya abin da ya kamata mu kula akwai wata ɗabi'a bayan mutum ya yi sallama a wuri ya shigo ina hukuncin ya zagaya ce sai ya sha hannu da kowa sai ya yi musafaha da kowa za mu zo kan shi a gaban najin har wani ma yana ganin bai haka ba kamar bai kyauta ba ko kuma ana ganin kamar yare na mutane to wannan shi ma ya danganta da al'ada ne al'asul dai sallama ta wadatar da shigowa waje idan babu mashakka in zai mana magana a cikin musafaha a gaba idan babu mashakka ba laifi don ka gaisa da mutane wataƙila ba su da yawa mutum ɗaya biyu uku biyar babu laifi don ka sha hannu su amma an ka shigo wuri babba akwai mutane ɗaruruwa ko da yawa to yana da wahala a ce ka iya gaisawa da kowa wataƙila ma akwai haraj wajen rarratsa su da sauransu dama ba dole ba ne amma kuma babu laifi malamai su yi magana akan gaisawa da ahalul da hawas idan akwai wasu muhimman mutane a wajen wasu manya ko jagorori ko wasu waɗanda suke da wani mutunci na musamman ko wanda ka daɗe baka gani ba babu laifi wannan ka je ka gaisa da shi gaisawa ta shan hannu idan ba za ka yi wa mutane ba za ka takura mutane ba ta fuskar kaman ta khattin rikab a ce sai ka ratsa ko ka daddafa kafadun wasu musamman a zama irin da ake zaune a ƙasa ko ake zaune kamar sahu ko ka zo ta'aziyya ko ka zo majalisin karatu ko ka zo waje wajen wani taro akwai kuma wanda gayi can a gaba kana so ka gaisa da shi gaisawa ta musamman ko ka daɗe baka gan shi ba ko kuna da wata tattaunawa ta musamman babu laifi ka je inda yake koyi wannan maganar amma da sharaɗin karka takura ma waɗanda za ka raba cikinsu ta hanyar daddafa su ko rarratsa su ko taka musu rigunansu a da ka sai mu kula da wannan abinda zai yi shine idan ya zama babu takura babu shiga mutuncin wani ko alfarmasa babu laifi idan mutane ba su da yawa babu laifi ka buka gaggaisa da su ka sha hannu da su amma ba dole ba ne idan suna da yawa yadda ba zai yi ba akwai haraji ko kuma an riga an fara karatu za ka bakar cewa sai ka dinga bi kana gaggaisa da mutane ka ce an yi sallah lafiya ya kwana biyu ban ji ka bara nan ba ga miss call ina ba ai na ma kira ka ta wasu ko ka ji labarin wani ya saki matar shi ko a zaune da ya zama wani zance da ba ce ya ya na ganka da wata jahula kai kuma kashe kwankwasiyar nan ne duk irin wannan zantukan na banza ba su da wani amfani alhalin ana zancen kirki saboda haka ana so a gabatar da manya wajen duk abin mutunci su ne a gaban sahu su ne a gaba wajen shiga wuri su ne in an ce a yi magana a bari manya su fara yi kafin yara wannan yana cikin sunnonin addini yana cikin abubuwa na mutunci da sanin ya kamata waɗanda mun zo a darasi na gaba insha Allah za mu ji tattaunawa da malam zai kawo a kansu saboda lokaci ya ƙure za mu dakata nan insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته